أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرح إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala mai girma da kaka mai ikon dukan komi wanda da kaddara shi da ikon shi kama a wannan rana ta Laraba wanda ya daidai da takwas ga watan Safar Hijriya 1448 wanda ya daidai da 22 ga watan Juwe miladiya 2026 don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kowace rana ta larab a satin da gabata mun kai karshen suratul tauba a yau kuma za mu shiga suratu yunus a sura ta goma kenan a jerin surorin alkur'an suratu yunus tana da ayoyi 109 kuma makiya ce idan an ce makiya an saukar da ita a maka muna roƙon Allah ya sa makaranta daidai da fahimtar daidai da aikata daidai bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim akana lin للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون بعد بسم الله الرحمن الرحيم Allah subhanahu ta'ala ce alif lam ra da alfin da lamun da ra'un suna daga cikin huruful hijaiyya ana ce musu huruful muqatta'a ko huruful mabani wanda ire-iren su sun zo a cikin Qur'ani akwai alif lam mim ra akwai kaf ha ya ayn sad akwai alif lam mim akwai ayin sin qaf akwai nun wannan da suna daga cikin haruffa wanda ba wanda ya san fasar su sai Allah galibi malamai malaman tafsiri suna cewa Allah kaɗai ya san fassara waɗannan harufofin sai Allah ce tilka ayatul kitabil hakim waɗancan ayoyin alƙur'ani ne wanda suke mai hikima wanda ke cike da hikima hakim kuka ce mai yin hukunci kuka ce mai hikima shi alƙur'ani kenan a kanalin nasu ajaban yanzu zai kasance ga mutane abin mamaki annasu ana ahalu makka kufaru makka kenan kafaran makka suke mamaki wai don an yi wahayi zuwa ga manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi suke cewa ya za a yi wahayi zuwa ga mutum ya kamata a ce Allah aiko mala'ika ya za a yi wahayi zuwa ga mutum da sun san shi sun san ko ɗan gidan wane shi a cikinsu ya tasa a kanalin nasa ajaban yanzu zai kasance ga mutane abin mamaki an auhaina ila rajulin minhum dan mu yi wahayi zuwa ga wani mutum daga cikin su shine manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi an anzirin nas muka ce ya gargaɗi mutane daga shirka daga kafirci sannan wa bashirin lazina amanu ya yi bushara ga masu imani maza da mata cewa an na lahun ƙadama sidikin inda rabbi lalle a gare su akwai magabacin aiki na gaskiya na gaske a wurin ubangijinsu ayyuka da suka gabatar na alkhairi suna nan wurin ubangijinsu zai saka musu da su to kaga su suna mamaki ya za a aiko manzo Allah a matsayin manzo hawani suke cewa a ja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab yanzu za a sai abin bauta guda ɗaya ta duk allolin musulata da uzza duk a bar su duk ba su cancanta bauta ba su cancanta bauta ba sai Allah guda ɗaya ta aja'al al'alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab lalle wannan abun mamaki ne haka suke gai kafaran maka wani wuri wani wuri Allah ke bamu labari akan mutana annabi Hud da Salih suka cewa aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum Allah ke bamu labari yanzu kuna mamaki dan ambato ya zo muku daga daga ubangiji daga ubangijinku a larajilin minku a kan mutum daga cikinku shi wa ya zo da yanzu da kun dai muku gargaɗi to kafaran maka suna mamakin cewa da allah ta shi turuwa sai turuwa mutum wani da sai turuwa mala'ika allah ce ƙalar kafiruna kafarai suke ci ƙalar kafiruna ina haza la sahirun mubi kafarai suke ja wannan mai sihiri ne a bayyane lasahirun mubi mai sihiri ne a bayani sun ta siffata manzo Allah da cewa mai sihiri ne wani suka ce boka ne wani suka ce mawaƙi ne to wannan duk abubuwan da Allah subhanahu wataala ke haifar mana ne akan kafaran maka dangance da abin da suke ga manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi amma haka duk hada haka manzo Allah ya hankuri an ka ce ya hankuri akan abin da suke ga mashi wannan kenan sai Allah subhanahu wataala ce inna rabbakum Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ardh lalle ubangijin idan an ce rabb ay al-khaliq mahalicinku wanda ya samar da ku daga babu allazi khalaqa as-samawati wal ardh shine wanda ya halicci samai da ƙasai bi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda shida in Allah ya ga dama sai ya halicci samai da ƙasai a cikin kyamtawa ido amma ya yi haka ne saboda nuna yi a hankali yi sannu idan allah ya ga dama a cikin kyamtawar ido sai ya halitta samai da ƙasai gaba amma ana nuna mana ta a hankali a tahiyya sannu wannan kenan sun mastawa alal arsh shi allah sun ta'ala sannan sai daidaito akan al'arsh ai istiwa ya liƙo bi jalali daidaito wanda ta cace da girman shi dole ne a matsayinka na musulmi ahalus sunna in dai kai kana son tsira gobe kiyama ka yarda Allah na ya daidaita a sama al'arshi kuma ka yarda Allah na sama ya daidaito a sama al'arshi daidaito da ta dace da shi idan an ce Allah ya daidaita sama al'arshi kai tsamanin irin daidaituwa sa saman kujera ga nan yanzu na saman kujera jiki ne ya taba kujera to kai kai tsamanin haka ne Allah ya daidaita kuka yi tsamanin wai zata ubangiji yana dosane ne ga al'arshi dan an ci ya daidaita akan al'arshi dukkan malamai tafsiri ko da mai tafsirin jalalai ne ke cewa istiwa in yaliqu bi jalali haka mai tafsirin jalali ne kan takadi ba gani a cikin fasar wannan ai daidai fasar wannan ai daidaitawar ta dace da shi idan ka ce Allah wai na ko ina in ka ce Allah bai sama to kinan ka mai wuri kinan ka ce yana ko ina yana yamai yana zandar yana maraɗi yana yana haka kake zama a Allah na sama al'arshi da zatin shi abu wa ilmuhu fi kulli makan Allah ya daidaita aka sama al'arshi da zatin shi amma ilmin Allah na kudura ba inda ba ilimin Allah duk abin da kake Allah ya sani duk abin da bayu suke aikatawa a cikin duniya tuntun Allah ya sani to dole kuma ka yarda duk aqida masu aqida kwarai lahiyayya aqida sun da Allah na sama sai wanda suke da gurbatacce aqida su ne wanda su a wurin aqida su Allah na ko ina wannan gurbatacce aqida ce ba aqida bace ta kwarai tun daga sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina tun har zuwa su Imam Malik duk sun da Allah na sama da zatin shi amma ilimin shi na ko ina ba inda ba ilimin Allah wannan kenan duk mutanen kirki sai da Allah Allah na sama da zatin shi wannan kenan ayi barjak cikin suratul taha akwai an kawo ar-rahman ala al-arshi stawa mai rahama akan al-arshi ne ma ya daidaita akan al-arshi ya daidaita daidaituwar da ta dace da zatin shi da girman shi shine yudabbirul amra Allah shi ke gabatar da gudanar da al'amurra tadbirul umur kenan ya kawo dare ya kawo rana ya kawo sanyi ya kawo zani ya gudanar da iska kuma inda iskan yake so ta kada canza ta kada shi ke sabakar da ruwa daga sama tadbirin umur kenan Allah shi ke gudanar da al'amuran ba wanda isa mai duniya wannan gata sai Allah kaɗai duk iliminka duk teknoloji kinka baka isa baka gudanar da wani al'amuran baka isa ka kawo zahi ba baka isa ka kawo sanyi ba baka isa ka kawo iska baka iska ba baka isa ba kowane ne kai Allah shi kadai ke ma duniya wannan gata shi kadai ne ke tadbirin umur yake gudanar da al'amuran shi ma min shafi'in illa min ba'd izni babu wani mai ceto da zai ceto a gobe kiyama sai da izinin Allah duk wani annaba ma sai da izinin Allah za su dan haka su bar yaudar su bar muku fuwan nayin su ce akwai wani shehu wanda zai yi fuwan nayin ya yi furo dikin wasu a cikin aljihwai turan tashin kiyama ai ba ma ba wanda zai tashi da kaya bari in gani to shi ina ya samu rigai mutane za su tashi gaban Allah hufatan uratan hurla ba riga ba wando ba takalma ba kace kowa kowa da kowa ka zai tashi gaban Allah ma min shafi'in illa min ba'd izni babu wani mai ceto da ya isa ya bugun gaba ya ceto sai da izinin Allah duk wanda za su ceto ran tashi an kiyama da izinin Allah ne kuma sai wanda Allah yarda a ceto za a ceto don haka mutane su bar ma Allah ganganci zarurcewa za su yi ceto haka na kurum ba tare da izinin Allah ba mun yi mun gani ku yi abin da ga dama ku more ka haka ake ce musu mu za mu ceto ku gobe kiyama to ceto sai da izinin Allah ake yi ma min shafi'in inda Allah illa min ba'd idni babu wani mai ceto da zai ceto sai da izinin Allah kowane ne shi komi matsayin shi sai da izinin Allah zai ce wa kan min malakin fi samawati wa kan min malakin fi samawati wal ardi la tughni shafa'atuhum shay'a la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda wa kan min malakin fi samawati nawa nawa ne mala'iku a cikin sama la tughni shafa'atuhum shay'a ceton su bai wadatarwa da komi illa min ba'd an yi azana Allah sai bayan Allah ya izini liman ya sha'u ga wanda yaso kuma ya yarda ya yarda da shi a wannan aya kenan akwai ceto amma sai Allah ya izini ga wanda yaso a ceta wannan kenan man zallazi yashfa indahu illa bi izni wane ne wanda zai bugun gaba ya ceto ai babu shi sai da izinin Allah a cikin ayatul kursi kenan suratu ala imran illa min ba'd izni sai dai bayan Allah ya izini aiki zalikum Allahu rabbukum mai waɗannan abubuwan wa bi ma'ana mai gudanar da wannan al'amura shine Allah ubangijin fa'abuduhu ku bauta mai shi kadai kakkun shirka da shi kakku hada shi da kowa a wurin bauta shi kadai sai ce fa'abuduhu ku bauta mai shi kadai Allah kenan afala tazakkaru ko afala tazakkaru shin ba ku wasuwa ku dauke wasu sannan a cikin halittar Allah wanda idan ka daga kai za ka kalla mafi girma su ne sama da haka Allah ce ake cewa na halbu samawata akbar samawati wal ardi akbar min khalqin nasi walakin aktharun nasi la ya'lamun Allah ce na halbun nan da halbu samawati wal ardi wai halitta samai da kasai akbar min khalqin nasi su suka fi girma akan halittar mutane ko ko halittar samai da ƙasai ko alama ko shaka babu halittar samai da ƙasai su fi girma akan halittar mutane walakin da aksar nasu la'ayi alamun sai dai mafi yawan mutane ba sun haka ba bayan haka sai kursiyu ita ko kursiyu da za ka ɗauki samai da ƙasai gaba ɗaya su kasa cikin kursiyu kamar ka ka je hukwan dala ne cikin cikin sahara ka ɗauki sammai da ƙasai gaba ɗaya ka sa su cikin kursiyu sai su koma kamar ka ɗauki ƙwandala ne ka sa cikin sahara ita kan kursiyu da za ka ɗauke ta kasa cikin al'arshi ita ma kama ka je hukun dala ne daga nan sai ubangiji kuma shi ya daidaita sama ne sama al'arshin kenan wannan kenan sai allah ce afala ta zakaru shin ba ka wa asko ilaihi marzukum jami'a ka karanta ilaihi marji'ukum jami'an وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إليه مرجوكم جميعا زوج الله زا أمير دكو قبائك kowa sai ya zo gaban Allah ya mace hisabi ko kana so ko baka so sai ka mutu ka iska Allah ilaihi marji'ukum jami'a zuwa ga Allah za a mayar da ku gaba ɗakin annabawa da mabiyan annabawa kowa da kowa kul innal awwalina wal akhirin la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum kace mutanen farko da mutanen karshe sai an tare da su zuwa ga wani miqati sananne kiyama kenan inna nahnu narsul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'u Allah ce mu za mu gaje kasa da abin da ke cikin kasa baki dai a ƙarshe dai zuwa gare mu ne mu kuma take kenan dai ka kare duk abin da kai a duniya sai ka mutu ko kana so ko baka to sai ka mutu da wanda ke so ya mutu da ma wanda bai so ya mutu kowa sai ya mutu dai kuma zuwa ga Allah ne za a mayar da kowa Allah ya mishi hisabi aikin da kai za ka gani in khairan fa khairan in sharran fa sharran in kai aikin alkhairi za ka gani in ma aikin sharri kai shi za gani wa'adan lahi haƙa alƙawarin Allah gaskiya ne la mahala yana zuwa inna bu yabda ul khalqa thumma yu'iduhu shi Allah subhanahu wataala shi ke kagar halitta ba tare da ya gani ba ya koyar shi ya kago halitta komi da komi shine bada yabda'u shi ke karar kagar halitta idan an ce wani ya kagi abu shi ya kago shi karar shirkan shi ba tare da ya gani ba ya koya ya koya bayan Allah ya kago halittar mu mun zo mun rayu a nan duniya mun mutu sannan sun mu iduhu ya sake mayar tayar da halitta karo na biyu shi Allah kenan kina ran tashin kiyama za a sake tayar da halittu gaba ɗaya domin a musu sakamako liyajziyal ladina amanu domin Allah subhanahu wa ta'ala yayi sakamako ga masu imani wa amilu salihat kuma suka yi aiki na kwarai bilkis da adalci da adalci Allah zai gudanar da sakamakon ran tashin kiyama wallazi na kafaru Allah ce wanda suka kafirce ma Allah da manzan shi suka kafirce game da haɗo su daga ubangiji lahum sharabun min hamim suna da abin sha na tafasasshin ruwan zahi wa azabun alimun ga azaba mai raɗaɗi bima kanu yakfurun da abin da suke yi na kafirci so da dama akan kawo cewa kafirai za a rinka ba su tafasassan ruwan zani wani Allah ce wa in yastaga wani wuri Allah ce wa in yastaga wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa Allah ce wa in yastaghithu idan yan mutu sun nemi agaji sun kishirwa ta kai kishirwa sun ka nemi agajin a ba su ruwa yugasu bima'in kalmuhli a ba su ruwa tafasashin ruwan jani kai ka ce wata narkakkiyar dalma ku duba da ake narkar da dalma shi ne yuga su bi ma'in kalmuhil to su wannan ruwa idan sun ta yi za su sha ya shulu wujuhu sai ya soya gusa saboda fa zahi wannan ruwan idan san za su sha gaba ɗaya naman huskar su zai zazzabo ya soya huskar su yashul wujuhu kenan Allah kare mu bi isa sharab kai Allah ce tur da wannan abun sha wa sa'at murtafaqa wannan matabbata ta imun tur da wannan matabbata wannan ri Allah ce ya kufuna bainaha wa bain hamimin an za a rinka kewaya tsakanin su kafare da tafasashin ruwan zahi wanda suka kai matuƙa wurin zahi Allah kare mu wannan kenan saboda mi saboda kafircin da suke yi anan duniya su kafirce ma Allah sun kafirce manzo Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wannan ma abin da zai faru azabar za ta faru ga kafirai ran tashin kiyama kenan wanda sun kafirce ma Allah da manzon shi Allah ka raba mu da kafirci Allah ka raba mu da yarda bayan muna musulmi Allah ta huwa ladhi ja'ala shamsa diya'a Allah shine ya sanya rana haske mai kuna mai zahiri diya'a kenan ita haske rana zahiri gare shi da haka an ka ce diya'a والقمر نورا شي كهس هوتا an sai shi mai haske mai haske kawa cikin dare ke duk dai haske ne amma hasken na rana shi yana da mi kuna gare shi yana da zahi amma sai an ce ma wata nur hasken shi bai da zahi an ce wal qamara nura wa qaddarahu manazil sai Allah ya kaddara wata yana da masabka masabkai shi wata ba masabki ba masabki ɗaya ba gare shi kwana ɗai kwana biyu kwana uku kwana hudu kwana biyar kwana idan ya kai daren 20 da nawa daren 14 kai to sai ga yayi kamar gumi kamar balu yayi wani ruwan kamar balu ana nan ya kai 20 21 22 kuma sai ya rinka ne ya koma yana ragewa ya koma hatta adakal urjunul qadim wal qamara منا قدرناه منازل إن الله حتى عاد كالأرجون منازل حتى عاد كالأرجون القديم الله شي وتا من قدر شي مسبكاي مسبكاي مسبكاي مسبكاي حتى عاد كالأرجون القديم هسه يقوم كما صماجية دبين wannan danya wanda za ta danya ce tana da fadi kunnuwanta suna da fadi amma idan ta bushe sai ta matse ta mamatse ta yi siririya wadda da daddiya ta jama aje to haka wata yake kakai tsammanin wata wai masabkai gare shi wani lokaci ya yi talatin wani lokaci ya yi kwana 29 shi ne wa kaddara hu manazila mun ka kaddara shi masabkai masabkai Allah ce li ta'alamu adadin sinina don kusan adadin shekaru wani hisab da lissahin kwanaki kenan da rana da wata suke taimaka mana wurin lissahin shekara da kwanaki wanda in babu inda babu wata musan shekara ba a sani kenan dole da wata ne ake sahin ake sahin lissahin shekara shekara kaza shekara kaza sannan kuma inda babu su ba za ka gane ba kayi alƙawari da wani kwana kaza na dauko bashi wurin wani kwana kaza zan kai mishi dole sai da mi da ta hanyar urana da wata ne ake lissahi sannan kuma ya za ka gane idan ka saki mace kwana nawa ta yi ta kare idan kaga ba za ka gane in ba don lissafin ne ba rana da wata shi ne da ta'alamu adadin sini da wani hisab kuma yaya za a yi macen budurwar da an ka an ka wannan an ka aura ba ta fara jinin haila ba ya za a gane ta yi wata uku kaga dole sai ta hanyar mi wannan lissafin rana da wata kenan da ta'alamu adadin sini na wal hisab domin ku san adadin shekaru da kuma lissafin kwanaki to Allah ya muku haka wa ku bayu kenan Allah ce ma khalaq Allahu zalika Allah bai halatta waɗannan ba illa bil haqq ka sai da gaskiya Allah ce yufassilul ayat Allah na rarrabe ayoyin shi daki daki amma ba ga kowa ba liqaumi ya'lamu ga mutanen da suke da sani ba jahilai ba ba hamagawa ba wanda ba su abin da ake ba sai Allah ce inna fi ikhtilafil layli wan nahar إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات Mm, لآيات لقوم يتقون mm, إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها mm.
واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون Mm.
أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون sai Allah ce inna fi ikhtilafil layli wan nahar a cikin sabawa dare da yini wannan yazo wannan ya tafi yanzu da zo da cikin mi muke cikin rana muke yanzu ha dare ya zo kenan kenan suna saba ma juna wannan yazo wannan ya tafi wa ma khalaqa Allahu fis samawati da abinda Allah ya halitta cikin samai na rana da wata da mala'iku da sauransu da halittun da suke kudu Allah ce wa ma khalaqa Allahu fis samawati wal ardi abinda Allah ya halitta cikin samai da ƙasai a cikin ƙasa irin halittun da ke cikin ƙasa ga duwatsu mai mai ga su da sauransu Allah ce la'ayatul liqaumin yattaqu akwai ayoyi amma fa ba ga kowa ga mutane masu takawa masu jin tsoron Allah su ne wanda idan sun kalli halittun samai da ƙasai sai su tuna Allah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي sai Allah الألباب ce allazina fa الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى Me جنوبهم suke yi?
ويتفكرون في خلق السماوات me والأرض suke cewa ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب Allah ce inna fi khalqis samawati wal ard lalle a cikin halittar samai da kasai wa ikhtilafil layl wan nahar da sassabawa dare da wuni la ayatin akwai ayoyi li ulil albab ga ma'abuta hankali tsantsa al albab kenan masu hankali wanda suke fahimta addini ka san akwai masu hankali amma ba su san addini ba ai tura suna da hankali amma hankalinsu na banza ne a'a al albab wanda suke da hankalin al'amurra na gane addini ake ne shine ulul albab kenan allazina yadhkuruna allaha qiyaman sunan suke ambatan Allah a tsaye wa qu'udan da zamne kai wa ala junubihim arin gishe duk cikin ambatan Allah suke duk cikin zikirin Allah suke wai tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard suna tuntuntuni a cikin halittar samai da kasai su kalli sama su gani kai wannan ba ita ta sama da kanta ba sama ba ita ta yi kanta ba akwai wanda ya yi rabbana suna ta ya ubangijinmu ma khalaqta hadha batila baka halatta wadannan ba dan wasa dan wargi subhanak sarki ya tabbata muka ya Allah wa qina azaban nar ya Allah ka kare mu daga azabar wuta to wannan sune masu hankali idan kana son masu hankali in ka zo gare su ka tsaya amma wani kullun sai dai dare ya zo ya wuce ba abin da yake ganewa ya kalli saman bai gane komi ya kalli halittun bai gane komi kai a cikin tuntuni ma a cikin halittun sama da kasa shi ma zikiri ne ma kadai shi ma zikiri ne ka tsaya ka kalli yadda Allah halitta sama yadda Allah halitta kasa sai Allah ce la ayatul liqaumin yattaqun akwai ayoyi ga mutane masu jin tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah sai Allah ce innal ladina la yarjuna liqa'ana lalle wanda ba sa kwaɗayin haduwa da mu ba sa fatan haduwa da mu inji Allah ko ko wanda ma ba su yarda ba kiyama za ta zo sannan waradu bil hayatid dunya sun yarda da rayuwar duniya wata ma'annu biha sun natsu akanta su dai idan kaga su- sun kwanci hankali sun samu kuɗi sun samu duniya na hankali su zai kwanta in ma za a wani taro ya za a haɓaka duniya ya za a haɓaka kuɗi ya za a haɓaka ilimin addini amma ba za ka yi an ta- ga- za ka yi sun yi taro ba don ya za a haɓaka ilimin addini a'a yaya za a haɓaka ilimin duniya taron su kenan a hammakin su kenan ci gaban su kenan technology su kenan amma yaya za a gyara addini yaya za a gyara kiyama oho baron su wadda ma'annu biha sun natsu akan duniya su dai in duniya ta yi kyau shikenan ba ruwansu da gyaran addininsu ibadarsu ta gyaru oho ba ta gyaru ba oho ina suka hito kuɗi ina za su neman kuɗi wata ma'annu biha su yarda da duniya kuma sun natsu da ita za su yi kashe saboda ita su ɓata da mutane saboda duniya saboda kuɗi amin ba zai yi bakin ciki ba don saboda ibada ta kuta mishi ba ruwan shi wani ina alheri ta tare da irin waɗannan mutane wanda shi ba ruwan shi da ibada shi ibada shi ta gyaru ta gyaru oho shi dai kuɗi in dai sun ka samu kuɗi in kuɗi sun samu shi kenan hada haman za a lake cewa kai ta taɓe bawon dinari ya taɓe bawon kuɗi ya taɓe bawon kuɗi shi dai kuɗi shi dai kuɗi ba ruwan shi da gyaran ibada shi haka manzo Allah ce ta'asu abdud dinar ya taɓe bawon kuɗi kullum shi dai kuɗi kaɗai sama gaba ba roshar gyaran ibadar shi ba roshar gyaran addinin shi ba roshar da neman lahirar shi ta yi kyau ba ta yi kyau ba oho shi dai in duniya ta gyaru shi kenan wadda ma'annu biha sun yarda da rayuwar duniya sun natsu a kanta wallazina hum an ayatina ghafilu sune wanda akan ayoyin mu sun rabkana akan ayoyin Allah ko da wa'azi suke su ganin suke bar su ake ba ana magana ne akai ustazai su ya shafa a shi bai shaye shi ba aya bata shahe shi kurun tana magana ne akan ustazai kurun wai shi bata shahe shi ba ba ruwan shi wannan zai nuhun an ayati na hafiru kenan waɗanda Allah ce akan ayoyinmu sun gafala sun rabkana ayoyi qur'ani ya barwan su ulaika Allah ce ire wannan ma'awahumul nar makoma su wata jahannama bima kanu yaksibuna saboda abin da suke aikatawa na bugun aiki Allah kare amin da haka duniya wallahi ko muna so ko ba mu so saman marta mu tara kudin mu tara kudin mu tara kudin zamu mutu wani mai yake cewa wani mai hikima yake cewa amwaluna li zawrami li zawlimi rasu najma'uha yace wa duruna li kharabi ad-dahr nabniha yace kaga kudin mu wallahi magada ne muke tara ma yace kun ga gidaje bila bila kwadodin kwadodin kwadodin bila kai da yawa yace wa kamar zamani ne kake gina ma zamani yazo ya roshe ba abin da ka tsina nama gidan bakar gina gidan lahira ba ka gina duniya ka gina bila-bila ka gina bene-bene wannan bene zamani zai zai roshe su wa duruna kenan li kharabi dahr na biniha yace gidajen zamani ne muke gina mai zo ya roshe amma ka kasa gina gidan lahira ka kasa gina gidan lahira amma duk wani gine-gine a duniya kai ka kasa ka kasa tana da maganka gobe kiyama ka kasa gina gida a lahira amma kana ta gine-ginen lahira da za ta kare ku kana su ko baka su da kudin da kai duk Allah ce inna na hannun larithul arda wa man alaiha wa ilaina nuhu Allah ce ulaika ma'awahum jahannam waɗannan ba makoma su ta jahannam in ma'awahum nar ke makoma su ta bima kanu yaksibun saboda amin da suke aka tana bugun aiki Allah kare sai Allah ce innal ladina amanu innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im yawaru دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات للذين سك إيمان سك أيكن قرأي مزاد ماتا ya hadihim rabbuhum bi imanihim ubangijin su zai shirye da su dalilin imanin su bi ma'ana ya shirye da su tafarki madaidaici ya nuna musu hanya ta ƙwarai Allah ce bi imanin a sakamakon bi imaninsu kuma gobe kiyama Allah zai haska musu da haskan mi wannan haskan nasu na imani su ketare mu sirati su ko munafikai fa sai su rinka cewa yunadunahum يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم إلى قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة فيه الرحمة وظاهره من قبل الله يوم يقول المنافقون والمنافقات ranar da munafukai maza da munafukai mata za su cewa ga masu imani lillazi na amanin zuruna idan an taho da taho tare za a taho amma sai masu imani su yi gaba su kan munafukai sai hasken nasu ya dushe su su ce ina su su ce in zuru na ku dakata muna na kata bismin nurikin mun dan dosano daga hasken ku yanzu hasken su ya dushe dama ƙarya suke a nan duniya kenan ba dan Allah suke ba sai a ce kilar ju'uwar akum sai a ce ku koma bayan suna koma baya dima suka baya wacce ashe baya duniya ake ne duniya ake samu haske suna juya baya fa duruba bainahum bisur sai abuga wani katanga tsakaninsu tsakaninsu da masu imani wannan katanga a can inda manafaka suke ta azaba take inda masu imani suke can rahama take yana duna suna kiran su alamna kuma akum wai anan duniya ba mu kasance tare da ku ba masallaci ɗaya tare da ku muna aiki muna zuwa wa'azi tare da ku mai aiki al'ajini tare da ku Allah ce eh suka ce eh amma da walakin na kumfatantum an kusa kun kun fitini kawunan wata rabbastum kun yi jiran wata musiba ta tayi masu imani a nan duniya wa garrat kuma al'amani ko har dai ruɗe-ruɗe gure-gure ta da duniya ruɗe ku hatta ja amurin lahi ha al'amuran Allah ya zo wa garrakun billahi al-garu mai ruɗe ya ruɗe ka raba ku da Allah shi ne shi da to masu imani Allah zai shirye da su da hasken su ya nuna musu tafarki madaidaici anan duniya su gane abubuwa su gane su yi bi Allah su kiyaye dokokin Allah da hasken imaninsu gobe kiyama kuma wannan hasken imani ne tare da su zai haska musu ketar sirati su tai aljanna Allah ce tajrimin tahtihim al-anhar aljanna tana gudana wadda koramu ke gudana karkashin ta tajrimin tahtihim al-anhar kenan aljanna da koramu suke gudana karkashin ta fi jannatin na'im suna cikin aljanna ta ni'ima jannat jam'u na janna ba ma aljanna ɗaya ba Allah ka samu ciki Allah ce da'awahum fiha kiran da za su yi a ciki in suna bukata abu misali a nan duniya in kana bukata a baka abinci ba cewa kai a kawo maka abinci ba ka yi magana ko to can su kiran za su yi sai Allah ya kawo musu abincin shine subhanakallahumma suna cewa subhanakallahumma sai abinci ya zo subhanakallahumma ruwa su zo subhanakallahumma banana ta zo subhanakallahumma tsuntsaye su yi su zo wannan shine kiran gina da sun ce subhanakallahumma Allah ya sa abin da suke so sai a kawo musu da'awahum fiha subhanakallahumma kenan to shine abin da za su kira sai da da tace subhanakallahumma sun sai a ta kawo musu liyafa gidan aljanna wati watahiyatuhum kuma gaiso a ciki salam assalamu alaikum assalamu alaikum illa ilan salaman salama to gaiso da aljanna cikin aljanna kenan wa tahiyatuhum fiha salat salatu la ilaha illa shi kenan kenan gaiso su a cikin aljanna ita ce assalamu alaikum kamar da Allah ce wala malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum salamun alaikum بما صبرتم فنعم عقبى الدار الله تي والملائكه يدخلون عليهم كاي ملائكه suna shiga a wurin su min kullu bab a kota kota koha suna cewa salamun alaikum bima sabartum amincin Allah ya tabbata gare ku saboda hankuri da kuke akan bayan Allah kiya da kuke Allah anan duniya fa ni'ma uqba dar kai ma da da gida karshen gida inda ita ce aljanna ma da da shi inda wannan gidan ne sai Allah ce wa akhir da awahun kuma ƙarshen addu'a su ko kiran su da sun an kawo musu abincin sun shi a ƙarshe in sun ƙare su ce alhamdulillahi rabbil alamin wa akhir da awahun an alhamdulillahi rabbil alamin ƙarshen kiran su ko kace ƙarshen addu'a su sai su ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tafi ga Allah ubangijin halittu wannan kalma an fara da ita kuma an rubuta ita Allah ce alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja can cikin suratu karshen suratu zumar ce ko wata sura ce wa qila alhamdulillah rabbil alamin kuma sai aka ce kai godiya ta tabbata ga ubangijin talinka bayan yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta sai Allah ce wa qila alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin mi ubangijin talinka halittu gaba ɗaya lokaci ya yi kuma ga karatu ya yi karatu in sa Allah za mu dakata nan abinda mun karanta Allah ka ba mu ladan shi abinda muka kuto Allah gafarta mana Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon minta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje muta Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim ala Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi